الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوم كان وتا قوم شاء يمكن أن وتا ربيع الأول شكرا تدبو ديا دريد دو دا ثلاثين هجرة من الله صلى الله عليه وسلم على جبل مكة zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne dace da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da tara a littafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda yau muna darasi na goma sha bakwai ne a cikin sura din idan ba ku manta ba a satin da ya wuce muna kan maganganu da yahudu da nasara suke ko jayayya da suke a tsakaninsu su yahudawa suna cewa nasara ba komai bane ba su ma nasara suna cewa yahudu ba komai bane ba ina jin kamar mun tsaya ne dai akan aya ta ɗari da goma sha biyu haka ne da sha uku mun karanta wakalatul yahudu laysatun nasara ala shay mun fassara ko tayyib to yau kenan zamu tashi wa man azlamu mimman mana masajidallah تو بسم الله مالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah madaukin sarki yake cewa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yaz an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ai ba wanda yafi kowa zalunci irin wanda ya hana a ambaci sunan Allah ko a ambaci Allah a cikin masallacin Allah masallacin Allah a nan gurin ana nufin wato ko dai ka ce masallacin haramin makka ko kuma ka ce ana nufin baitul maqdis Allah ce ba wanda ya fi kowa zalunci mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ay ismuhu ta'ala ba wanda ya fi zalunci irin wanda ya hana masu ibada su zo su ambaci Allah a cikin masallatan Allah wa sa'afi kharabiha kuma yayi kokarin rusa wannan masallatan shine wa sa'afi kharabiha ai wa amila fi kharabiha mutum yayi aiki don ya taimaka wajen rusa masallatan Allah ula'ika mabuta waɗannan aiki masu hana a ambaci Allah a masallatan Allah hana karatu hana sallah hana ibada hana dawafi hana dukkan wani abu da zai iya shiga karkashin zikirullah cikin masallatan Allah kamar kokarin rusa masallatan ne wa sa'afi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin waɗannan masu irin wannan ɗabi'a kar ku bar su su shiga masallatan ku nan gaba face sai suna cikin tsoro ibnu kafir yake cewa ulaika ma kana lahu lahum an yadkhuluha illa khaifin wannan kamar addu'a ne amma wato labari ne bi ma'anar talab labari ake bayarwa kamar kaga zaka ce inda Hausa ne waɗannan bai kamace su ba su shiga cikin waɗannan masallatan sai suna cikin tsoro sai ce to amma abin da ake nufi wato bai kamata ku bar waɗannan mutanen nan gaba su zo su shiga masallatan ku ba sai suna cikin tsoro ma'ana kuna firgitar da su suna cikin firgici lahum fid dunya khizy Allah ya ce a duniya suna cikin azaba da kaskanci shine khizy ai azabun wa awan wasu kuma suka ce alqatl za a je jihadi a kakkashe su a yake su ko kuma alkhizi ana nufin ba da jizya za su zo sai sun kaskanta suna ba ku jizya da ku su suke hana ku ku ambaci Allah a masallatan ku amma nan gaba za su su ne za su rinka ba da jizya walahum fil akhirati azabun azim bayan wannan abin da suka suka samu na kaskanci a duniya to a lahira kuma suna da azaba mai radadi wa huwa nar wato ita ce wuta ta jahannama da za su fada ciki wannan aya din ibn kasir yake cewa malamai sun yi sabani dangane da wato suwaye ake nufi mimman mana a masajid Allah da yace wa man azlamu mimman mana a masajid Allah ba wanda ya fi kowa zalunci irin wanda ya hana a ambaci Allah a cikin masallatan Allah kaga wannan din ayar tana magana ne akan wasu masallatai da zamu faɗa amma hukuncin ta am ne ma'ana ga dukkan wani masallaci kuma yanzu duk wanda ya kokari ya hana wato ambatan Allah a masallaci ko karatu a masallaci ko da'awa a masallaci ko wani abu dai a masallaci da yake karkashin zikirullah to a aya tana magana akan shi to su waye ne min mammana a masajid Allah din a wancan lokaci na farko yace a wasu malaman sun ce nasara ne wa man azlamu min mammana a masajid Allah ai ana nufin wato a a a nasara ne suka kasance suka ainihin cutar da wato banu isra'ila a wancan zamani akan masallacin baitul maqdis saboda suna so su da martani a kansu cewa ai banu isra'ila su suka kasance su suka kashe yahya bin zakariya annabi yahya dan gidan annabi zakariya kasancewa shi su suka kashe shi to sai kirista sai suke zuwa masallacin sai suke jefa mushe an gane ko suke sanya kazanta suke sanya datti suke sanya dukkan wani abu da za su cutar a cikin wannan masallaci din har ma suka je suka yanka aladu a cikin wannan baiti na a wato baitul maqdis wannan masallaci sai ya zamanto kaman kharab ne in an ce kharab sun hana ayi ibada a ciki dan sun mai da shi gurin yanka aladu sun mai da shi gurin yanka wato dukkan wani mushe sun mai da shi gurin kaza gurin kaza gurin kaza da sauransu ina fata ana fahimta da haka sai ya zamanto ayat tana magana ne akan nasara ana mai da martani ne akan abin da suka yi na hana bayan Allah bauta a tun wancan lokaci a masallacin baitul maqdis wannan shine ra'ayin mujahid ibnu jabar kuma shine ra'ayin wato katada a cikin malaman tafsiri cikin tabi'ai wasu kuma suka ce a abinda ake nufi wa man azlamu mimman mana masajid Allah ana nufin mushriku makka ne mushrikan makka kafiran makka waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shiga masallacin harami a ranar sulhul hudaybiya manzon Allah ya taho da shi da sahabbansa sun yi shiri za su zo da niyyar umra da niyyar ibada suka toshe kofar makka suka ce ba wanda ya isa ya shiga garin makka suka zo suna alwashi su kafiran su mushrikan cewa yau ba wanda ya isa ya zo ya shiga makka ya shiga harami ya yi ibada ya dawafi ko kuka kashe mana iyayenmu a yakin badar kuma yanzu ku zo ku ce za ku shiga ku yi dawafi ba ku isa ba mu ma yau kun zo garin mu mu muke da yanci mu muke da karfi suka hana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga to ta dalilin wannan Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya din in mun dauki wannan ra'ayi na biyu wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ai ba wanda yafi kowa zalunci irin mushrikan Makka da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shiga masallacin harami ainihin wato dan yaje ya ibada kuma suka yi kokarin wato su rusa wannan masallaci ko kuma suka yi kokarin su hana ibada a ciki ibnu jarir tabari a tafsirinsa da yazo sai fifita tafsirin farko yace anan ana nufin kirista ne wanda suka yi amfani da da da da wato bakta nasar albabili kenan da shi da mutanensa suka zo suka ainihin wato rushe wannan masallaci suka yaƙi yahudawa suka rushe masallacin baitul maqdis kuma kirista suka taimaka musu akan wannan da aka ta dalilin wannan Allah ya saukar da wannan aya in je ibnu jarir tabari amma ibnu kasir da ya zo adalci irin na malaman tafsiri da ya kawo sai ya kawo ra'ayin ibnu jarir yace wa rajjaha ibnu jarir al-qawl al-awwal ibnu jarir ya rinjayar da wato al-qawl al-awwal magana ta farko cewa anan ana nufin wato nasara ake nufi kiristan da suka je suka yi kokarin rusa baitul maqdis sai ce wa inna walakin sahiha amma zan ce mafi inganci shine al-qawl sani ana nufin mushrikan makka ne anan su dalilin su Allah saukar da wannan aya yace su ne karara suka ainihin wato rusa a suke kokarin wato hana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shiga masallacin Makka amma shi Ibn Jarir Tabari yake cewa ba mutanen Makka ake nufi ba ba kafiran Makka ake nufi ba saboda Allah ya ce wasa afi kharabiha ai mushrikan Makka ba su yi kokarin rusa masallacin Kaaba ba ai ba su suka ce ba za a yi sallah ba za su rushe ba ba su yi wannan ba yace to amma ya tabbata Rumawa wannan kirista kiristoci na Roma mutanen Rome su suka yi kokarin rusa masallacin baitul maqdis suka mai da shi kharab yace wannan tarihi ya tabbatar da wannan ibnu kasir yace abba haka bane ba sahihin zance dai shine abin da ya faɗa yace a ai dama Allah ma ya riga ya faɗa ma kana lil mushrikeena ay ya'muru masajidallahi ko shahidina ala anfusihim bil kufr eh bai dace da mushrikai ba daman su raya masallatan Allah tunda Allah ce ba su rayawa me za su yi rusawa za su yi yace wa ayyu kharabin wani rusa masallaci yafi suka hana manzon Allah ya shiga suka kori manzon Allah suka hana masu tauhidi su zo su yada tauhidi a wannan masallaci yace ai ba ana nufin wai su dauki diga da tebur da makami su rushe ba shi ne ake nufi da kharab din ba ina fata ana fahimta ba wannan ake nufi ba amma ana nufin wato hana ibada a ciki wannan ko ya tabbata su ne karara suka danna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka hana shi shiga masallacin wato harami dan yaje yayi wato a a i- ibada da haka dai shine anan gurin yake cewa laika man kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lalle ku musulmi bai kamata ba to nan gaba ku basu shiga wannan haramin face suna cikin tsoro suna cikin firgici me firgici ku dora musu jizya me firgici a tafi a yi jihadi a ɗaukar kalmar Allah ta yadda ba za su iya zuwa wannan wuri din ba sai suna cikin firgici da tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya samu karfi yayin da aka zo aka bude maka yayin da ya je hajjatul wada hajjin sa na ban kwana ai zuwa ya zo yake cewa yake cewa yayi shela yake cewa ala ku saurara babu wani wanda mushrikin da nan gaba zai zo ya sake mana dawafi a wannan ɗakin Allah ɗin Kaba daga yau kada a sake barin wani mushriki ya zo kaga ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin kenan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce dangane da a- a- abin da ya shafi su kafirai da mushrikai yace a kori yahudawa a kori nasara daga jaziratul arab duk gaba ɗaya ka arna a kore su a fidda su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da da su suke da mulki su suke da ƙarfi su suke da iko su suke da wato sulta a hannunsu su yi abin da suka ga dama manzo Allah shi ma da yazo ya samu ƙarfi sai yake ce da su yake cewa babu wani mushriki babu wani arne ba wani kafiri yahudu ko nasara da zai zauna ma a tsibirin larabawa gaba ki daya duk a fidda su gaba daya haka kuma aka kore su gaba ɗaya babu wani bai yahudi da ya saura ko wani ɗan kirista da ya saura a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk sai da ya zo ya kore su saboda izza ta musulunci waɗannan mutane da manzo Allah ya kore su daga tsibirin larabawa nan yace ba za su zo su zauna a gurin ba dan komai kore su ba saboda suna sanya wa addini dutse a gabansa suna hana musulunci ya ci gaba kuma shine ya tabbatar da eh, ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin daga baya bayan an kore su in sun zo za su shigo makka ko dan kasuwanci ko na abu suna shiga ne cikin tsoro ko ba ka bane to shine ibnu kathir ya ci kawo irin waɗannan bayanan dan dai ya nuna wato ya rinjayar da a- a a ra'ayinsa Allah masa rahama kuma hakikanin gaskiya din ra'ayin ibnu kathir din ya fi kayatarwa kuma ya fi kawo hujjoji masu karfi a wayin kana shi ma ibnu jarir tabari Allah masa rahama yayi iya kokarin sa na bayyana me ake nufi din ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizy suna da ainihin wato wato cikin kaskanci da wulakanta a duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma wato za su kasance suna cikin azaba mai radadi kamar yadda na gaya mana wannan shine sabanin malamai dangane da wannan aya din to abinda aya dai take nuna mana shine hadarin hana gudanar da ibada a cikin masallaci kuma daga ƙarshe abinda Allah ya nuna a ayar hukuncin wanda yake hana a yi ibada a masallaci shine zai zama dan wuta dan ya ce a duniya suna da kaskanci da wulakanci a lahira kuma suna da azabun azim azaba mai radadi a ina ake samu azaba mai radadi a wutar jahannama a lahira da haka ashe mutum ya zo ya tsaya wajen toshe masallatai hana ibada a cikin masallatai kamar kharab din ne tahribul masajid ne shine abin da ibn kasir ya rinjayar cewa ba ana nufin rusa masallaci wai sai an dauki diga da abin fasawa an fasa masallaci shine kharab ba a hana ayi karatu a masallaci hana ayi da'awa a masallaci hana a yada manufa ta gari a masallaci shine kharab shine tahribul masjid da haka duk wanda ya kasance yana da hannu wajen hana a ambaci Allah cikin masallatai ko a karantar da mutane addinin Allah cikin masallatai tabbas wannan yana cikin hadari a rayuwarsa kuma wato a yanzu din yanzu zamani ne da mutane suke haka yayin da mutum ya ga ko aqida ku ba ɗaya ba ko manufar ku ba ɗaya ba ko na makamancin wannan sai kaga ana kokarin a hana mutane karatu a masallaci a duk Najeriya babu inda ake yayin hana mutane karatu a masallaci irin Kano babu inda ake goyon bayan a danne mutane a hana masarauta suke taimakon azzalumai su hana su wato su hana musulmi musamman ahlus sunna karatu a masallatai irin Kano ka bincika karab katab Najeriya gabaki daya a Kano ne za ka ga masallaci na mutane sun zo sun gina a anguwa da kudin su da komai amma sai a zo a hana su a ce ba za su yi karatu ba alhali a anguwan nan akwai mashaya giya akwai mashaya taba akwai yan luwadi akwai a- a- a- a- a- masu neman maza akwai masu neman mata akwai masu ne ba wanda ya ce musu kaza amma da yara za su tashi za su sanya riyadu salihin ko za su sanya bulugul marami ko za su sa umdatul akam ko za su sa kitabut tauhid ko za su sa kaza ko za su sa kaza shikenan sai a hana kowa yana da dama ana yi ana ana fara karatu sai mutum ya kai kara gidan sarki kawai da an abin da sai a ce an kai kara gidan sarki me yasa kike kaiwa kara gidan sarki saboda ana goyon bayan su ana goyon bayan su a hana mutane karatu yanzu a garin nan akwai masallatayya da dama da aka hana yan uwa karatu ba za ba yanda za su zo su bude littafi su yi karatu wasu yara cikin gari kwanaki suka zo suka same ni ba sai na faɗi sunan ma- majalisin ba suka ce wallahi malam muna karatu a unguwar mu alhamdulillah Allah ya albarka karatun da jama'a amma an hana mu mu mu zo mu sa loudspeaker wai ba za mu sa loudspeaker ba yace haka malami yake karatu makogoron sa yana ciwo yana daga sauti yan rediyo ne ake samu a dan jona da FM amma ba ta isa amma makotanmu suna zuwa suna kada mandiri su kwana suna buga mandiri da speaker masu da la'ilu su kwana suna yi amma ba wanda ya ce musu kaza amma mu an je an hada baki da DPO unguwar mu DPO kaza din mu ya ce ba za mu sanya karatu mu sa loudspeaker ba kuma duk ran da muka sa hukuma za ta zo ta rufe gurin yaran nan haka suka hakura to wannan fa da ma dama dama akwai wanda wallahi ba su isa ko kawaidi su zo su sa su koyar a gurin ba mala a garin nan akwai gurin da har yanzu ya gagara ginuwa fili ne na yan uwa ahlus sunna alak malak gadins ne na iyaye da kakanni masallacin Allah ji rai a abulbula anan anan anan anan anan koki har yanzu gurin ya ki ginuwa saboda azzalumai sun ce alwashi sun ce in suna raye ba za a gina gurin ba gurin yanzu fili ne kawai fakin din mota ake yi yaran sai dai su zo su yi sallah a wurin da tsananin zafin rana a garin nan akwai inda yan uwa suke yin sallah a bakin titi suka san sanya yan rumfa suna yin sallah aka turo aka zo aka cizge rumfar sallah suke a da asar wai saboda san dan samu inuwa aka cizge rumfar ba wai fa gini ba rumfa ce kawai suka yi aka cizge rumfar aka jefar da ita aka ce kuma duk wanda ya zo ya kafa wannan rumfar sai an daure shi igiya ta saura kuma yan gari ne ba baki ba sallah fa amma fa a banza kuma yan siyasa za su zo su- su- su yi wa yan daba rumfuna kuma ba ba ana rumfar PDP ba ba ana ta NPP ba ba ana ta wacece ba duk ana yi a banza amma rumfar da za a yi sallah an hana mala idan na ce zan rinka ma lissafi anan sai mu kwana wallahi tallahi a garin nan akwai masallacin da aka zo aka da ƙarfi aka rufe shi aka hana yan uwa sallah aka dawo da shi unguwa kawai bola ake duk wanda ya ɗebo bola sai je zuba cikin masallacin yara suke ta kashi a nan nan sani mai nage nan na tsallaken mu- na na gadon kayan nan shekaru aru aru aka yi abin ya gagara saboda azzalumai sun ɗaure gindi akan cewa ba za a yi masallaci a gurin ba aka hakura sai wata ran kawai dare ɗaya aka je aka ce a tada aka zo za a yi wazi aka ce za a buɗe wannan masallacin ko da rai ko ba rai sai an buɗe shi aka tafi aka je da kayan shara da tebur da tsintsiya da komai aka share shi aka sa ruwa aka tsaftace shi aka sa turaren wuta aka gyara aka yi sallar magariba da isha'i a gurin aka yi lacca kuma aka ce an bude masallacin daga yau da makami aka zo aka bude masallacin aka ce kuma nan gaba duk wanda zai zo ya kashi a cikin bismillah ya zo yi sai ya cinye kashin da da kansa sai da haka masallacin ya- ya ya tsaya to akwai mutanen banza a garin nan suna nan cikin yan bid'an nan waɗanda mun san su amma lokaci bai ba da zamu gaya muku sunan su amma mun san su wallahi mun san komai na su kije da fitan su duk mun sani su suke zuwa duk lokacin da yan uwa samari ahlus sunna suka shirya za su bude majalisi ko za su bude gurin karatu sai su tura wasu da makamai sai su tura su je su su rushe wurin a nan nan unguwar da bai masallaci ne na yara samari ahlus sunna mutanen unguwa mai gidan da ya sayi wurin mai gidan shi ya bada wurin akai wallahi da daddare malam wasu yan bida suka tura wasu samari da daddare da diga da tebur da makami da komai suka je suka ta rushe da suka rushe masallacin nan gabaki ɗaya suka sauke shi kasa kuma suka tafi gidan liman da suka ce ina yake shi ma za su za su aikata shi dare ɗaya suka rushe wannan masallacin amma da aka zo aka tafi an je shari'a a kotu wani azzalumin alkali shi ma muna nan muna jiran sa tukunna nan gaba za mu gaya muku shi wai yana nan a noman sulan cewa yayi an rusa masallacin ku kun isa ku ce za ku kare masallaci haka bai faɗa yace ba ga masallacin Ka'aba ba da aka zo za a rushe shi me Abu Abdul Muttalib yace ka duba hujjar da ya faɗa fa wai ku ne za ku zo ku ce za ku za- za- za- za ku kare masallaci yace an rusa yanzu haka yaran har yanzu gurin yana nan ba gina ba an rushe masallacin an nike shi baki daya akwai wurin da malami ya zo yana cikin darasi wani ya zo ya tsallako wani dan shiya ya zo ya samu malami ya bashi mari ya bashi mari ya bashi mari kuma ya kama gaban sa ya tafi sa kuma suka je suka kai kara duk a a- a halin sunna ake a wannan a nan garin mutane sun tsaya sun zama matattu matsorata ba ku da harka samari kawai ku tsaya ku tsaya ana muku cin kashi ba ku a daka shi iya duka wallahi ku ba shi gashi yaushe za ka tsaya wani ya zo maka cin cin kashi a- a a gidanka duk wanda ya zo zai rusa ma masallaci ka dauki mataki akan a kansa ka kare masallacinka iyalanka to wannan ba wai dan wani abu ake wannan ba saboda kawai an ga ci gaban sunna ba masallacin da yake cika irin masallacin sunna wasu masallacin wallahi gani zaka kamar an rufe su saboda tsabar bid'a ta gama lalata masallacin an yi bid'ar an yi bid'ar duk kowa ya gudu amma masallatan sunna su ne masallatan za ga jama'a suna zuwa saboda jama'a suna son gaskiya yanzu kowa yake so yake a gaya masa gaskiya ba wai a gaya masa ƙarya ba duk wanda zai zo kira mutane yana musu kwana kwana kwana kwana wallahi suna ganewa da ka kauce za ta kai rabu da shi hayaniya yake kawai bata lokaci yake to wannan abin yana damun su su ga ana yin taro ana cikin masallatan sunna to ya za su yi sana yaya za su yi su hana masallatan juma'a an gana sunna su suka fi cika yaya za a hana har shahar kafa wani kwamiti a kai na malamai na na- na limamai a garin nan wai da za a yi wai wai wai- wai a haɗa kai duk hudubar da za a yi sai shugaban ya yarda irin hudubar za a yi ka ji ba kai A wannan- a wannan sunansa wasan yara sunansa wasan yara da haka dai ala ayi hal mu sani cewa akibar mai rusa masallaci ko mai hana a ibada a masallaci wallahi akibarsa wato zai koma cikin hadari ne da bala'i to akwai wasu kuma ba rusa suke ba in rusa ya fi karfin su wasu abin da suke yi sai su yi kokarin su yi wa masallatan kishiya tunda ana ganin cewa masallatan ahlus sunna su ne masallatan da jama'a suke zuwa ana gaya musu so su ma bari su kashe miliyoyin kuɗi tunda suna da kuɗi su haɗa kai da waɗanda za su haka haɗa kai manyan gari da masu da da da hukuma a taimaka musu a basu miliyoyin kuɗi su je su gina masallatayya su yi musu kwalliya ko za su ɗauki hankalin masallata ba su san cewa mutane ba gini ne yake kawo su masallaci ba ko ba kama ne ba ko gini yake kai ku masallaci a abin da ke cikin masallacin shi yake kai ku ina fata ana fahimta to su kuma ka'idar abin da suka ɗauka shine duk inda aka samu masallacin ahlus sunna na juma'a da ake harka ta da'awa sai sun yi wannan masallacin kishiya idan kun zo kuna karatu su rinka kawo muku cikas su rinka yi muku hayaniya a rinka turo wasu suna muku rashin kunya kuma jama'ar unguwar wai dan kar su zo masallacin ku to bari su rinka tafiya wancan masallacin wai dai ko ba komai an rage muku karfi abin tausayi abin tausayi wani lokacin abin dariya wani lokacin abin bakin ciki abin bacin rai ina jin yanzu masallacin nan na tabbatar akwai wanda yake daga daga daga daga na'ibawa akwai waɗanda suka zo daga na'ibawa ina jin akwai waɗanda suke yan fan shekara ne akwai waɗanda suke a wajen Kano ma akwai waɗanda suka zo daga ƙauyukan Kano ma akwai waɗanda suka zo daga can a- a a- a Dawanau to mu ahlus sunna yanda tafiyar mu take in za a kai mana masallaci da za a yi darasi na sunna a gaya mana gaskiya ko a- a a calawa yake wajen kogin nan wallahi za mu buga abin hawa mu je mu zauna mu saurari karatu kuma mu dawo gida lafiya da haka alhamdulillah kuma ga mutanen unguwa su ma suna fahimta suna ganewa daɗinta kaga daɗin tafiyar sunna zama za ka yi ka karanta ka yi wa mutane bayani ita kuma bid'a yanda ka san bal haka take har ba wake wancan ya buga ta can wannan ya buga ta can wannan ya buga ta can wannan ya buga ta can to shi yasa ake gajiya da ita amma gaskiya fa mutum bai gajiya da faɗin gaskiya idan wannan yayyayyayi ya gaji ya mutu sai Allah kawo wani kuma ya zo iddasa i'i shi ma wannan din wanda yake yi kafin ya gama wani kuma yana tasowa shi ma sai ya zo ya dora ila yawmil qiyamah ranar tashin alkiyama wannan ita ce magana guda daya da haka ya koyan uwa mu rike masallacen mu hannu biyu kuma mu raya su da karatu da karantarwa masallaci ba an yi shi ne don sallah kawai ba a karantar a yi da'awa a ɗaura aure a yi mitin na aikin addini programs na addini duk a yi a cikin masallaci wannan shine raya masallaci Allah sanya mu cikin masu raya masallaci na'am ولله المشرق والمغرب na'am فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم walillahi al-mashriq wal maghrib na Allah ne mahudar rana na Allah ne kuma mafadar rana ma'ana na Allah ne gabar na kuma Allah ne yamma ma'ana gabar da yamma duk na Allah ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta ainan ne alqiblar ubangiji kamar da Abdullahi dan Abbas ya fassara fa samma wajhullah wannan wajhullah din wajhu din wato sila ce kamar yadda malamai na tafsiri suka faɗa kamar yadda Allah ke cewa kullu shay'in halikun illa wajha wato kowane abu da ka sani mai halaka ne face Allah tabaraka wa ta'ala anan ana nufin ai sai zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha ai kullu shay'in halikun illa huwa fasamma wajhullah ai fasamma qiblatullah in ji Abdullahi dan Abbas fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah inna allaha wasi'un alim lalle Allah shine mai yalwar rahama mawadaci mai wadatawa ghaniyun yu'ti fi sa' mawadaci ne wanda yake bayarwa cikin yalwa tabaraka wa ta'ala alwasi'ul jawadu alladhi yasau ata'uhu kulla shay shine mai yalwar arziki kuma mai kyauta wanda bai da ruwa bai san ruwa ba kuma kyautarsa ta shafi komai kowa da kowa da musulmi da kafiri da babba da yaro da na ciki da na waje da dabba da itatuwa da komai da komai ni'imar Allah babu wanda bata shafa ba yanzu yanda annabi Ibrahim ya zo yana roƙon Allah rabbi ja'al hadha albalada aminan warzuq ahlahu min samarati man amana billahi wal yawmil akhir aw ta'ala man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya Allah ka sanya wannan gida ko wannan gari na makka aminan ya zamanto gari ne mai aminci amintaccen gari warzuq ahlahu min samarati ya Allah ka azurta mazauna wannan gari daga ‘ya'yan itatuwa na duniya ga baki ɗaya amma man amana minhum billah wanda suka yi imani da Allah kadai a ciki ma'ana Allah ka azurta musulmin ciki da muminan ciki kawai sai Allah ce kala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan a bari har ma da wanda ya kafarta din zan jiyar da shi daɗi qalilan amma kaɗan me kaɗan jin daɗin duniya karamin jin daɗi ne ba mai daɗewa ba ne ina fata ana fahimta sun ma tarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir sannan kuma zan sanya shi ya shiga cikin wutar jahannama tir da makoma irin wuta ta jahannama yayin da Allah ya saukar da arziki kaga sai ya ba musulmi sai ya ba kafiri za ga wani makiyin Allah ne makiyin Allah ne baya san Allah baya san addinin Allah amma kuma Allah yana ta bashi arziki Allah yana bashi arziki jiya ina kallon network sai aka nuna wani mutum ƙasan arni a network labaran da ake sai gashi ana cewa ai shine mai waya kaza kamfanin waya na kaza a Najeriya na sani kafiri iya kafirci in ka gan shi sai dai ka tokar da yawu kawai amma Allah dauki arziki ya bashi za ga kafirai a duniya suna da kuɗi suna da wadata don me yasa dan Allah ya nuna mafa arziki da ake samu na duniya ba ba komai bane manzo Allah Allah ya turo masa da mala'ika Jibrilu yace wannan masallacin in rushe maka shi in gina maka shi zinari da azurfa dutsen Uhud din nan da yake kwance a Madina da yake kewaye da Madina duk a rididdige shi a mayar maka shi dinari da azurfa duk lokacin da kaga dama kana kake da bukatar kuɗi ka je ka ɗiba kawai za a yi maka kai dan gatan Allah ne a maka wannan a je a ga Allah ma wannan manzo Allah ce la arishun ka arishin Musa a a a a a a bashi a bar mun shi rumfa kamar irin rumfar annabi Musa da mutanensa annabi Musa haka ya zauna yana yi wa mutanensa ibada yana kusu wa'azi a karkashin rumfa suke zama manzo Allah din ma haka ya haƙura masallacin ruwa ya zo in ya dake su caɓi gaba ɗaya masallacin ya caɓi haka suke sujjada a cikin caɓi kaga mutum goshinsa gaba ɗaya taɓo cikin ruwa kuma da aka zo da zarbar dabino da itace da kara da ƙasa da waye haka aka yi ta yi ruwa ya zo ya masallacin duka ya ta yoyo haka annabi ya haƙura har ya tafi lahira da a ce tara duniya wani abu ne da a ce mallakar duniya wani abu ne to da Allah maɗaukakin sarki da ya ba wa manzon Allah abin da ke cikin duniya ga baki ɗaya sallallahu alaihi wa sallam na wadata da haka dai ku sani cewa Allah tabaraka ta'ala shine mai yalwa kuma shine mai bayarwa um, wannan aya din Abdullahi dan Abbas yake cewa wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su sun yi tafiya zuwa wani gari kafin a canja alƙibla ta koma Ka'aba da an kalli Baitul Maqdis aka dawo ana kallon Kaaba aka zo kuma aka kalli Baitul Maqdis aka dawo kuma aka kalli Kaaba yace suna tafiya kafin a canja alƙibla sai girgije ya same su suka zo lati sallah suka kirdado suka yi sallah bayan sun idar da sallah sai wannan girgije ya wuce sai ya bayyana gare su sun yi kuskure ba su yi sallah a kan alƙibla da ta dace ba suna zuwa sai suka tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam tambayansa da za su yi ke da wahala sai Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah da mahudar rana da mafadarta da gabar din da yamma duk na Allah ne duk inda kuka fuskanta gaba ki dai kai sallah yayi daidai duk alƙibla ne Allah ya karba wannan shine sababin saukan wannan aya din a wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar Allah kara masa yadda yace wannan aya din ta sauka ne akan hukuncin sallar matafiyi akan abin hawansa ba tana nufin cewa za ka iya fuskantar ko ina ne kai sallah ba akwai yaushe a ta shafi matafiyi ne kuma shi ma matafiyin sallan nafila fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah tana nufin in kuna tafiya kuna yin sallan nafila dan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya yana sallan nafila duk inda dabbarsa ta fuskantar da shi nan yake fuskanta kawai sallarsa da haka wannan aya din ta shafi sallar nafila ne yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi fi safari haythu tawajjahat bihi duk inda ta fuskantar da shi wannan hadisin ingantacce ne imam malik ya fidda shi a cikin wato muwatta da imam al-bukhari shi ma ya fidda shi a ikrima cikin malaman tafsiri yake cewa abinda wannan aya din take nufi shine ta sauka ne akan canja alqibla da da ainihin wato aka yi am annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yayin da aka canja masa alqibla aka mayar da shi zuwa ka'aba da yana kallon baitul maqdis ne aka mayar da shi zuwa ka'aba da yana makka yana kallon baitul maqdis yayin hijira ya dawo madina yana ci gaba da kallon baitul maqdis sai da yi wata goma sha shida wata sha shida yana yana fuskantar baitul maqdis wani abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam yana shauƙin a fuskantar da shi alƙiblar babansa ibrahim alaihi salam da haka kullum yake yin addu'a cewa Allah madaukin sarki kamar yadda ni alƙiblar babana ibrahim shi ne inda Allah ke cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara sai wasu malaman suka ce daidai take da wannan ayar walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah yin wannan ke da wahala sai aka canja wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qibla sai ya koma yana kallon Ka'aba a Madina Yahudawa suna jin wannan sai suka fara sha'ab ab dama mun gaya muku Muhammadu fa ba yi da wani abu tsayayye guda daya yanzu kun ga yana ce muku abi Allah abi Allah abi Allah ai sallah a kalli baitul maqdis yanzu gashi ya zo ya ce wannan Allah nasa ya ce a canja a dawo maka suka ce to gaskiya suna ga wa sauran mushrikai kenan na maka to gaskiya mu ba za mu bi addinin da ba yi da tsayayyen abu guda daya ba yau a ce ai kaza gobe a canja yau a ce ai kaza a'a mu ba za mu bi wannan addinin al yahudu humul yahudu yahudawa kam su ne yahudawa suka ce wani lokaci ya fuskanci can wani lokaci ya fuskanci can to shine sai Allah ya saukar da walillahi al-mashriq wal maghrib ka gaya musu na Allah ne gabar din na Allah ne yamman ma na Allah ne baitul maqdis din ta Allah ce ka'aban ma ta Allah ne fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah suka ce wannan shine sababin saukan wannan aya daidai yake da fadin Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku sai a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya din sai suka ce to mu an ce mu roƙe ka za mu amsa maka to a ina za mu roƙe ka a ina haka suka ce yayin da aka ce a roƙe ubangiji ud'uni astajib a ina suka ce a ina kaga me kun su bari su roƙi Allah da amma wai sun ka tambaye maka ne to shine sai Allah ya saukar da walillahi al-mashriq wal maghrib haka wasu malaman suka ce Allah musu rahama ma'ana walillahi al-mashriq wal maghrib mulkan wa khalqan fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah أي أينما تحولوا وجوهكم فثم هناك وجه الله أين أني تسكر أبنجي تكي كون أني القبلة أبنجي تكي ذاك إيه فسكنتا في سلا ذاك باب وني الكتي باب وني دموا akwai ruwayoyin waɗanda ba waɗannan ba ko kuma waɗanda suka yi suka yi kama da wannan a magana ta farko wasu malaman suka ce wannan ayar ma mansukhiya ce wannan ayar walillahi al-mashriq wal maghribu shafaffiyar aya ce riwaya ta zo daga Abdullahi dan Abbas yake cewa wa amma ma nusika min alquran sha'anul qibla abinda aka share a cikin alqur'ani akwai matsala ta alqibla kun ga yanzu wannan ayar idan kun bi kararanta yana nuna cewa duk inda aka fuskanta duk ɗaya ne ko to shine sai a wannan ra'ayin suka ce a wannan ayar an shafe ta to za mu ji yaya aka yi aka shafe ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana fuskantar baitul maqdis sannan ya bar ya bar dakin Ka'aba bai fuskance ta ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya juyar da shi zuwa ainihin dakin Ka'aba yana fuskanta to shine Allah yayi haka ne yake cewa illa lina alama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala aqibai da ana fuskantar can aka dawo aka ce a rinka fuskantar wato wato wato wato Ka'aba dalilin fuskantar Ka'aba din da aka ce ai aka canja alƙiblar dan mu gane waye zai bi manzon Allah bi na gaskiya waye kuma wanda zai juya ce kai shi ba zai bi annabi ba saboda ya zo da wani canji na wani ra'ayi daban Abdullahi ibn Abbas ke cewa kana awwal ma nusikha min al-Qur'an al-qibla ko wa zalika anna sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila Madina yayin da manzon Allah ya hijira zuwa ga Madina zuwa Madina mafi rinjayen mazauna garin Madina wato sun kasance wato Yahudawa ne Allah madaukin sarki ya umarce shi ya fuskanci Baitul Maqdis yace fuskanci baitul maqdis yana umartan sai fuskanci baitul maqdis din sai yahudawa sai suke ta bane suke kace a kun ga ya dawo kun ga muhammadu alqiblar mu yake fuskanta suna ai gadara suna tutiyar baitul maqdis ai ta suke ka duba wani zalunci fa lokacin da yake fuskanta din suka ce yanzu ka zo za ka bar sauran abubuwan ma ka zo ka mana da'a ne tunda ka dawo kana fuskanta alqiblar mu to sauran abubuwan ma za ka dawo kai mana da'a ne haka suka ta sukar annabi manzo Allah abin ya ta damun sa Allah madaukin sarki ya canza masa ya koma Ka'aba yana koma kuma suke suke ce mutane kun gani ba kun ga addinin sa matsayin addini wani da yana kallon can kuma yanzu ya dawo yana kallon can wallahi malam wannan shine wanda ya dace da fadin Allah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum ai da yahudu da nasara malam ba za su taba amincewa su yadda da kai ba sai ka bi hanyar su gabaki daya duk wanda kaga yahudu ya yarda da shi ko ba nasara ya yarda da shi to ya bi hanyar yahudu ne kuma ya bi nasara Allah kiyaye manzo Allah ya fuskanci baitul maqdis wata goma sha shida annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya koma kan alqiblan babansa yana addu'a yana kallon sama da'iman shine Allah saukar masa kan nara takan lubo shi kafin sama kamar yadda muka faɗa hadda Allah har zuwa faɗin sa wallu wujuhakum shatara cikin bakara to a shine yahuda suke cewa ma wallahu man qiblatihim allati kanu alaiha me ya canja su daga alqiblar da da suke kasance suna kanta me ya hana Muhammad ya ba alƙiblar da da yake kai shine Allah saukar da kullin lahi mashriqu wal maghrib aina ma tuwallu fa samma wajhullah cikin bakara wannan ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu kuma suka ce a ayar tana aiki wannan ayar ba mansukhiya bace ba aya ce mai aiki aikin da take yi tana aiki ne akan sallar kasaru sallar tafiya kai afwan sallar nafila ta tafiya har yanzu aya tana nufin fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah in dai kana kan abin hawa zaka tafiya daga nan zuwa Kaduna zaka tafiya daga nan zuwa Maiduguri zaka je Lagos zaka je ina fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah duk inda ga dama ka fuskanta ko mutum bata kallon gabar kawai kabbara kai nafila ka wannan shine ra'ayi na na biyu sannan wani ra'ayin kuma na uku suka ce abin da ake nufi fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah tafsirin sa shine ku fuskanci Ka'aba haka suka ce shine abin da ake nufi fa tamma wajhullah ai qiblatullah ma'ana ko gabar ko ko ina dai kuke ko a gabar da ka'aba kuke ko ina ne kuke dai ku fuskanci ka'aba shine fasamma wajhullah ku nemi ku nemi inda ka'aba take ku fuskance ta ina fatan muna fahimta almuhim dai wannan shine kadan daga cikin maganganun malamai akan wannan aya din to sai kuma Allah ya ce me kuma وقالوا اتخذ الله ولدا na'am سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون wa qalu ittakhadha Allahu walada waɗannan dai su yahudawa da su yan kirista cikin kagen da suke wa ubangiji da bata Allah sun ka ce Allah ya rikida ittakhadha Allahu walada lalle Allah yana da ɗa yahudawa na madina suka ce uzairu ɗan Allah ne su kuma nasara najaran suka ce masihu dan Allah ne wa qalat al yahudu uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل su kuma mushrikan larabawa suka faɗo wani abin daban suka ce almala'ikatu banatullah mala'iku 'ya'yan Allah ne kaga dai duk an raba musu yahudawa uzairu dan Allah kirista yesu almasihu dan Allah mushirkan larabawa almala'ikatu banatullah wai mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah subhana Allah ya tsarkake kansa ya ce tsarki ya tabbata ga Allah bai dace ga Allah maɗaukakin sarki ya rikida ba bal bari dai lahu ma fi samawati wal ard to shi da yake da abin da ke cikin ƙasai duka nasa ne da abin da ke cikin sammai duka nasa ne tabaraka wa ta'ala ibe da bukatar rikida bai da bukatar rikida wanda ya rikida yana bukatar agaji ne da taimako kullun lahu qanitu qanitun dukkan waɗannan wato abin da ke cikin sammai da ƙasai suna yi wa Allah ne da'a shine qanitun ma'ana muti'un a wata wata fassara ko malamin suka ce kullun lahu qanitun ai kullun lahu musallun dukansu suna yin sallah ga Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda Allah ya sa za su yi sallah ɗin a cikin su kenan wannan aya ɗin kamar wato raddi ne ga yahudu da nasara da suka sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala ɗa da kuma sauran mushrikai da suka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da ɗa amma kuma bai dace Allah madaukin sarki ya rike da ba badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine badi'us samawati wal ard wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai min ghairi misalin sabiqin ala ghairi misalin sabiqin babu wani misali da ya gabata bai kwafa ba a gurin wani shi ya kirkiri halittan da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai anna yakunu lahu waladun ta kaka za a ce wai Allah yana da da walam takul lahu sahiba amma ba shi alhalin ba shi da mata wa khalaqa kulla shay kuma shi ya halicci komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan dukkan komai kaga wannan raddi ne a gare su wa qalu takhara rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أفاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله يقول أي بيداتي با بكما تأبنجي با يريكنا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئت awa ga rahman sannan kuma yace dukka kowa da ka sani ran tashi alkiyama zai zo ne gurin Allah shi shi kadai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lallai Allah ba shi da kini ba shi da abokin tarayya duk waɗannan ayoyin gabaki daya suna fassara wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhana ballahu ma fis samawati والأرض كل له قانتون سيأتي ميكما بديع السماوات والأرض نعم وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
a wannan aya da ta gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wani hadisi da ake ce da shi hadisul qudsi riwayar Imam al-Bukhari riwaya ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya ce kazzabani ibnu adam wa lam yakul lahu zalik dan adam ya karyata ni Allah ne yake faɗin wannan magana yace dan adam ya karyata ni kuma bai dace ga dan adam ya karyata ni ba wa shatamani wa lam yakul lahu zalik dan adam ya zage ni kuma bai dace ga dan adam ya zage ni ba in ji Allah فأما تكذيبه إياي أما قرية تاني دان أدم يي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان sai dan adam yake ganin cewa ba zan iya dawo da shi kamar yadda da yake ya kasance ba bayan ya mutu ka san kafirai suna ganin cewa a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamabusuna khalqan jadida yanzu bayan mun zama ƙasussuka mun rijiddige mun zama turbaya anya akwai wanda ya isa ya tayar da mu kalkan jarida قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya sha gugurmaya da kafirai ta yanda suke cewa ba yanda za a yi bayan an mutu a ce wai za a dawo da mutum yaushe mutum ya mutu aje suka ce aje abu ne aje a tona mana a gani mutum ya mutu ya diddige kashin sama wani ba a samu gaba ɗaya ya lafe ya zama ƙasa wai a ce wai akwai wani wanda zai iya dawo da mu bayan mun mutu bayan mun diddige ba shine wani ba ya saba wa Allah da yawa da yawa sai wasiya wa waliyansa cewa idan ya mutu ga wasa kada a kai shi kabari a ɗauke shi a je a banka masa wuta ya sha wuta ya kone kurmus ya zama toka a je a samu teku a je a yaryada wannan tokar a sa ta bi ruwa kawai Allah bai zai iya tashin sa ba shi ya fi karfin Allah ya tashe shi to wannan yana nuna mana cewa yana daga cikin aqida su kafirai ba su yi imanin tashin alkiyama ba haka ne ko to shi yasa Allah yake cewa wannan ƙaryata Allah ne cewa ba za a tashe ka ba ƙaryata Allah ne mala akwai hujjoji da za a buga maka wanda ba aya ba hadisi za ka yi da cewa za a tashe ka misali yanzu a nan gurin muna zaune din nan muna karatun nan wani zai iya kwanciya ya yi mafarki ya yi mafarkin nan sai ya gan shi gashi a makka a saudiya ana dawafi muna nan muna tafsiri ana fashi ba yana saudiya ana dawafi yana zagaye yana zagaye yana kaza yana kaza ladan yana kiran sallah sai ya farka sai ya gan shi a masallacin sabuwar gandu amma a lokacin da zaka tambaye shi zai ba bayani dalla dalla wallahi tallahi ya ga kaba amma ina a mafarki to ya aka ya je kuma ya aka ya dawo to yanda ka san wato kwanta ka a tashe ka ko kwanta ka yi mafarki haka za ka kiyama kaga mutuwan nan da kake gani yanda kaga mutum ya kwanta bacci kaga idan mutum ya kwanta bacci ransa yana hannun Allah ko Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ko Allah shike rin rike rayuka yayin da suka kwanta bacci to kamar bacci ne in ga maka in ka kwanta sai dai ka tarar da kanka kawai kaga tuka ne a saman ka yaya aka yi lokacin ka ne ya kare kawai sai dai ka ji ana man rabbuka wa ma dinuka wa ma kaza wa ma kaza sai ga kamar yanzu yanzu nan fa da kai akai kaza a duniya kwana ya riga ya kare lokacin da ran ya zo yana fita ba inda zaka yi ba za ka ce ku rike ni zan mutu ku rike ni dan Allah ku rike kan na mutu ba za ka iya ba a sai zaga mutum ya ya me ya tafi to yanda ka kwanta a nan din nan a wannan kabari kuma haka Allah madaukin sarki zai tashe ka a ke wani abu ma na dan adam aka halicce ka balantana tashin ka da halitta da tayarwa wance ta wahala kai fa daga digon ruwa fa na mani aka halice ka mani fa shi aka halice ka ya shiga jikin mutum ya zauna ka dawo jini kwana arba'in ka dawo tsoka kwana arba'in me yasa baka hana kanka ka dawo tsokan ba lokacin aka turo a busa maka rai aka ce kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi ka fito cikin cikin mahaifiyarka tana rike da kai kana jariri kai kaza kai kaza ka zo ka girma da baka da gemu ya fito me yasa baka hana shi fitowa ba ka zo kuma zaka mutu me yasa baka hana kanka mutuwa ba tunda kana ganin ba za tashe ka ba ai sai ka hana kanka ka mutu yanzu wanda ya maka wannan shine kake ganin ba zai iya tayar da kai ba to shi yasa wasu suka dauki rayuwar duniya suna ganin cewa kawai duk wanda ya riga ya mutu fa ya mutu zance ya kare duk wanda ya kuskure ya zauna cikin talauci shi ya cuci kansa a duniya haka wasu suke gani yaya ma za ka yi ma baka more ba a duniya suna ganin kawai rayuwar ita ɗaya ce rayuwar duniya to kaga wannan hadari ne shine manzo Allah yake cewa Allah ce wa amma shatmuhu iyai amma zagin da dan adam yake min fa qawluhu li walad ce wanda yake yi ina da da fa subhani an attakhidha sa'ibatan aw walada Allah ya ce tsarki ya tabbata gare ni akan na riƙi ɗa ko kuma na riƙi mata ina ba ni ba ɗa ba ni ba mata Allah bai da abokin shawara bai tattaunawa da kowa idan zai yi wani abu kuma baya da na sani akan abin da zai yi to ai shi bai da bukatar taimako ballantana ya bukaci mata bai da bukatar wani wanda zai taimaka masa bayan ya tsufa ballantana ya bukaci a bashi ɗa to wai idan ya bukaci a bashi ɗa wa zai bashi ɗan shi ne fa mai bayarwa to shine Allah a nan guri ya ce badi'us samawati wal ard wannan fa cikakken wannan ayar ne mai da martani ne akan wannan ma'ana Allah shine ya kirkiri halittar sammai in an ce badi'a wal ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kalmar badi'a ana nufin wanda ya fara yin abu wanda ya kirkiri abu ala ghairi misalin sabiqin ba tare da ya kwafi wani abu ba kafinta da ya zo yayi wannan mambarin idan bai kwafe shi a ko'ina ba ya zo yi sai a ce abda an najjar lalle wannan kafinta ya kirkiri wani mumbari mai kyau wanda ban taba kwafan shi a wani wuri ba Allah shine wanda ya kirkiri halittan sammai kuma ya halicci ya kirkiri halittan kasai ay mubdi'uha wa munshi'uha min ghairi misalin sabaq wa idza qada amran yayin da Allah ya kaddara wani abu ya hukunta wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu ai Allah cewa yake yi da wannan abun kun kasance fayakunu sai kuma wannan abun ya kasance dolensa kuma a kirar ibn amir yana karantawa fa inna ma yaqulu lahu kun fayakuna ne ku duba wasalin ko a littafin ku a qur'anin nan za ku ga a wannan a za ku ga an sa fayakunu ne ko ya wato a kirar ibn amir a dukkan wato wurare a cikin alqur'ani shi yana karantawa ne wato a da da da da nasaba kun fayakuna duk inda yazo a cikin alqur'ani cewa yake kun fayakun kamar yadda Allah ce inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun cikin yasin sai kuma idan yake inna ma qauluna qauluna li shay'in a an naqula lahu kun fayakun cikin nahal da kuma wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar wannan kuma babu kun fayakun din amma ma'anar su daya cikin alkamar sai kuma inna ma inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun cikin ali imran to anan irin wannan wuraren gaba daya qira'ata ibnu amir yana karanta shi ne da nasaba wannan ga masu wanda suke da shagali da kira ilimin qira'at kenan to amma sai suka ce akwai a wuraren da baya yin nasaba din kamar nan da makaranta cikin ali imran cewa ke kun fa yakunu alhaqqu min rabbik da kuma suratul an'am shi ma cewa ke kun fa yakunu qawluhu alhaq yana yi musu wato wato wato abin nan ne to wannan kenan sannan wannan abin da yake nuna cewa babu wani abin da ya gagari ubangiji kawai Allah idan ya so abu ya kasance kawai cewa zai wannan abin ya kasance sai ya kasance da haka ashe Allah da ya zo halittar sammai ko kasai ba wai wahala yayi ba da waɗanda suke a challenging ɗin ƙur'ani cewa me yasa Allah da ya zo halittan sammai da kasai bai halicce su a lokaci guda ɗaya ba sai ce fi sittati ayyamin sai da ya kwana shida me yasa Allah sai da ya kwana shida wato da wahala kenan to kaga wannan aya sai take nuna ai lamarin ubangiji in ya ga dama cewa ke wannan abun kasance sai kasance Allah cewa yawa sammai din ya ce wa wannan sammai din su kasance a kwana shida sai kuma su kasance haka ya ga dama yake a kwana shida din za a yi samman ko ba gaba ne ko dole sai an ce a kwana daya akwai wanda zai wa Allah dole to me hikimar yin da jinkirin sai malamai suka ce ana so a nuna maka muhimmancin yin abu sannu sannu ka rinka bin abu sannu sannu a bi a hankali hankali yanzu yau duk imanin mu duk san mu da qur'ani ba muna san qur'ani muna san fassarar sa ba sai muka ce dole sai mun zo dare ɗaya mun fassara qur'anin nan da Allah zai yi ina nan ina zaune ina yi wallahi duk za ku tashi ku tafi ku bani wannan ya tashi dai zai kama ruwa da kama ruwa ya ƙara gaba wannan ya dan lallaba ya fita ya tashi fita ana nan ana nan ana nan kowa sai ya tashi ta wani malami ba ba Allah iya nan yanzu haka din aka ce idan ya zo karatu shi baya tsayawa shi baya tsayawa yace shi yana gani yana da nauyi a ce yana karanta magana Allah wai ya ce ya gaji yana tuhumar imaninsa ka san me yake yi in yazo sai ta yi sai ta yi kawai duk wanda ya gaji ya tashi tafi wanda ya tashi ya tafi wanda ya tashi ya tafi masallaci yana cike sai dawo rabi sai dawo kwata sai dawo sauran mutane goma suna gyangyaɗi sai wannan ya tashi sai ya tafi sai wannan ya tashi ya tafi ina na yana tishi ba zai daina ba idan mutum ɗaya ne sauran wallahi zai taimaka in kwana za a yi sai an kwana na yi to sai wannan mutum ɗayan shi ma sai ya tashi ya tafi sai ya ce to alhamdulillah karatu ya yi tunda duk kun tashi kun tafi to shikenan a yanzu nan fa da nake gaya maka iya nan yana nan kuma yana yi Allah akbar ai mana imani mataki mataki ne eh mataki mataki ne Allah mana mai kyau a wata rana ina jin kasa ɗan Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah masa rahama kwana kwanan nan ana ana ana karatu ana karatu ana ta fatawoyi yana ba da jawabi akan hadisai dalibai ce ya shek ma za ta kulu fi riwayati fulan an fulan an fulan an fulan dama aikin kenan hadisi kaza ya ce kaza wancan ya ce kaza ya za a hada su ya shek ya zaka bada fatawa akan masu da'awar kaza ya zaka bada fatawa akan masu da'awar kaza ana yi ana yi mala ashe da ramadan ne 18 ga watan ramadan karatun ana yin sa tun da la'asar kaga mu idan ramadan fa ta zo rufe karatu ka ake ana cikin karatun kawai sai na ji malam ya kamar ya dan tsaya haka minti daya ya sha ruwa sai na ji yana cewa zahaba zama'u wa tallatil uruqu wa sabata al-ajru insha Allah kawai sai ci gaba da karatu ya jona sai daga bayan mai kasa din da zo yake jawabi yace jama'a wannan kasa din an dauke shi ne a watan Ramadana daga karfe kaza zuwa kaza ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza sai naga ashe wato bayan magariban ma dasawa akai aka dora aka ci darasi kawai sai na tuno nan gida Najeriya nace duk malamin da ya kuskure ya sanya karatu da Ramadana bayan magariba to sai dai yayi wa aljanu kwarai da gaske to wa zai zo kowa yana sai yana fama da kokonsa da kosansa da lemansa da waɗansa amma waɗannan wato saboda sun mai da karatun addini ne rayuwarsu ne gaba ɗaya babu yau azumi ana yi mai azumi zai hana ai karatu zai hana ai karatu ba to haka suka saba kuma din haka suke yi da haka kowa kawai sai dai zo da daminarsa da da ruwansa a sha in an gama karatu to sai a je a ci shi a kwanta me kai waɗannan mutane sun yi nisa eh maza kenan Allah ba mu ikon koyi da irin waɗannan mutanen to wannan kenan da haka ya ku yan uwa mu sani cewa lamarin ubangiji a sai dai a sallama masa babu wani a zargi da wani zai iya yi wa ubangiji akan wani abin da ya ga dama ya kaddara kuma ya samu shiga akan zargin da zai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala amma ya qulun sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dangane da wato abin da suke faɗa to akwai wani iskali guda ɗaya a nan gurin da nake so na tambaye ku yanzu nan gurin an ce inna ma amruhu idza arada ko inna ma amruhu idza arada shay'an ko a wata ayar kenan wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun nan kuma can kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun wani zai iya cewa da ka ah, to yaya aka yi Allah ya yi magana da abin da babu shi idan aka ce ai idza arada shay'an ko idan yin nufin wani abu ya faru sai ya ce da wannan abin faru kuma sai ya faru ya yi nufin a yi ruwan sama a lokacin ba a yi ruwan saman ba amma sai ya ce da ruwan ka yi ka faru sai kuma ya faru ko kuma ya yi nufin ya halicci sammai babu samman sai ya ce da ku sammai ku kasance sai suka kasance to kenan anan Allah ya yi magana da wani abin da babu shi kenan ko kuma zai iya yiwa ka yi magana da abin da baya nan? Ita ce tambayar. Wai kun ku gane abin da nake tambayan? Kamar Allah ya magana da wani abin da baya nan. Wannan kofa ce da aka bude na cewa mutum zai iya magana da abin da baya nan? Tun daga shi ya ce, "Iza arada shayan an ya kula lahu?" Ai yayi nufin abin bai faru ba, sai ce faru, sai daga baya faru. ba bayan faruwarsa ne ya kasance ba to wa zai bada ansar ko ku bayar ko mu tashi na'am me zaka ce Allah akbar ka ji wani bawan Allah ko al-futuhat kenan yace cikin ikon Allah mu a wurin mu ne wannan abun babu amma shi a wurin Allah ai akwai da haka shi yasa yayi magana da abin yace yazo kai me zaka ce daman ya rubuta a lauful mafus amma da ya rubuta shi a lauful mafus din yana nan kai ba mai biro na'am shi abin da zai kasance din ban ji ba abin da zai kasance din idan arada shi ha wannan jawabi yanzu kun gane duk kai ta mana haka kai haka kai haka A kun gane me yake zai ce Ga- ga magana ta ka kairuwa zai me zaka ce kai kai ne na karshe to wani kuma yake khususiya ce ta ubangiji yayi kyau yace su a gare su idan za su yi za a gare su kamar su bokaye ne to abinda malamai suka ce sun faɗi jawabai irin waɗannan da kuka faɗa suka ce a cikin ilimin ubangiji wannan abin kamar ya kasance ne ai yayin da Allah ya yi nufin wannan abin ya kasance duk da cewa mu ba mu gan shi da ido ba amma a ilimin Allah wannan abin kamar ma ya kasance da haka sai ya ce da abin kawai ya kasance kenan a lokacin Allah bai yi magana da abin da baya nan ba a ya yi magana da abin da yake yana nan amma a cikin iliminsa kun fahimci wannan yawa wannan shine jawabi mafi kusa kusa wanda za mu iya cafka da wurwuri sai Allah ya ce mi وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية na'am كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم na'am فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون na'am إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال الذين لا يعلمون يهودا suka ce su ne la ya'lamuna din kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa Mujahid kuma yace nasara ne Imam ah, Qatada shi kuma yace mushrikan Makka ne su ne la ya'lamuna din to anan suka ce Yahudawa sun ce nasara ma sun faɗa mushrikan Makka ma sun faɗa laula yukallimuna Allahu kalmar laula tana nufin Allah ina ma da Allah ya mana magana ya fito ya mana magana auta tina aya ai Allah ya fito ya mana magana yukallimuna Allahu ayanan bi annaka rasuluhu ya zo ya yi mana magana karara mu ganshi cewa kai annabinsa ne dukkan abin da ya zo a cikin alkur'ani na laula fa yana nufin halla ne sai wuri guda ɗaya falaula annahu kana min almusabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim to anan gurin ba ana nufin halla bane to me ma'ana sa ana nufin falau lam yakun min almusabbihin kenan suka ce Allah ya zo ya yi mana magana mu gan shi karara cewa kai annabi ne sai mu gaskata ka autati na aya ko kuma wata aya ta zo mana dalalatan wa alama ala sidqika fi dihaika nubuwa akan gaskiyarka da da'awar annabta da kake yi idan kana so mu gaskata ka Allah ya zo ya mana magana da kansa ko kuma ya kawo mana wata aya ka duba duk ayoyin da Allah yake kawo musu akan gaskiyar annabi din amma ba su yadda ba to shine Allah yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim ai kada ka damu kamar haka ne waɗanda suka gabace su ai kuffarul umamil khaliya kafiran al'ummomi da suka gabata sun faɗi irin maganganun da waɗannan suka gaya maka su ma sun gaya wa annabawansu tashabahat qulubuhum ai zukatansu sun yi kama da juna da na da din da na yanzu ashbaha ba'daha ba'dan fil kufri wal qaswati wa talab al mahal wajen kafirci da kikashewa da neman tambayar abin da bai zai taba yiwa ba qad bayyana al ayati liqaumin yuqinun Allah ce tuntunin mun yi bayani kam na ayoyi dalla dalla ga mutanen da suke masu yaƙini ne masu kankancewa inna arsalnaka bil haqqi ai kam dai lalle mu tabbas mun turo ka bil haqqi da gaskiya shine wato a al haqq anan gurin ai bis sidqi kamar yadda Allah ce wa yastanbi'unaka a haqqun hu ko kuma inna arsalnaka bil haqq ai mun saukar maka ko mun aiko ka da alqur'ani kamar yadda Allah ce bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum ko kuma ka ce inna arsalnaka bil haqqi ai lallai mun turo ka ne da musulunci da shari'ar musulunci kamar yadda Allah ce wa qul ja'al haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa duk alhaku tana daukan waɗannan abubuwa din guda uku wasu kuma ma suka ce ai ba mu turo ka dan wasa ba shine ma'anar inna arsalnaka bil haqqi ba fa mun turo ka bane ba dan wasa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ai mun turo ka ne da gaskiya kamar yadda Allah ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi ba ma halici sammai da kasai ba dan wasa da abin da ke tsakanin su sai dan da gaskiya lalle mun turo ka ne da gaskiya ko kuma mun turo ka ne da alqur'ani bashiran ka zamanto mai gargadi ai mubashiran li awliyai ka rinka yin gargadi ga waliyaina wa ahli ta'ati bis sawabil karim da waɗanda suka yi mun da'a cewa suna da lada mai girma wa nadhiran kuma ka zamanto mai gargadi kai bishara kuma kai gargadi mukawifan li a'da'i ka tsoratar da makiyana in ji Allah wa alima asiyati da kuma waɗanda suka saba min bil azabil alim da azaba mai raɗaɗi yace wala tusalu an asabil jahim amma ya manzo Allah lasta bi mas'ulin an asabil jahim kai fa ba za a tambaye ka ba dan wani ya shiga wuta kai ba za a tambaye ka akan yan wuta ba Allah bai zai zo ya kama kai ce yaya akai ka bari waɗanda suka shiga cikin wuta ba kai musu bayani kawai in sun karɓi gaskiya alhamdulillah in ba su karɓa ba su suka jawo wa kansu ولا تسأل عن أصحاب تسأل عن أصحاب الجنة أو تقراء كما قراءة نافع دا يعقوب cewa suke sun karanta ta ne wala tas'al kaga wala tas'al ya zama me yake nan nahayi ne ba wala tus'alu ba in yace wala tas'al kai manzo Allah kakkai kakkai tambaya akan yan wuta kakka tambayi Allah me yasa ya sa wani da wani a wuta a kira'ar Yaqub da Nafi kenan wala tas'al an ashabi al-jahim kada kai tambaya dangane da da da da da yan wuta wannan ayat tana nuna mana cewa Allah madaukin sarki cikin tsari irin nasa da kuma hukunci da ya hukunta ya kaddara an yi wa manzan Allah cin mutunci sallallahu alaihi wasallam da cin fuska akan wannan addinin wanda ni da kai yau idan muna yin addinin sai muke son kullum kawai mu rinka tafiya cikin labas labas labas labas ba tare da an zungure mu ba ba tare da an gaya mana bakar magana ba ba tare da an mana kage ba yanzu kaga iya cin mutunci dai duba gaskiya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a zo a ce da shi kai ka je ka ce ubangiji na kai zo mana magana da kanshi dan Allah zaka ji kai ka gaya wa Allah naka ya kawo mana wata aya da za ta nuna mana cewa gaskiya kake don Allah zaka ji inda ni ne da kai yanzu sai fada za mu yi kai Allah ba shi haƙuri ya ce wannan magana kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim wasu daman kafin su sun faɗi wannan kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun babu wani manzo da zai zo face sai sun ce wato matsafi ne ko kuma mahaukaci duk sun faɗi wannan atawa saube balhum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi hakuri akan wannan cewa ya daure ya yi hakuri kada ya damu dan saboda wasu ma an gaya musu haka sannan kuma da karshen aya yace wala tusalu an ashabil jahim karka damu dan sun mutu sun shiga wuta ai ba za a tambaye ka ba dangane da wato yan wuta a kirar ubayyu kuma cewa yayi a ya karanta ta ne da shi ma wa wala tusal din wala tasal din ma'ana kada ka yi tambaya akan yan wuta a wa ma tus'al kai wa ma tus'al ba za a tambaye ka ba a maimakon wala tus'al ba za a tambaye ka ba a kira'ar abdullahi dan mas'ud shi kuma wallan yace wallan a maimakon wala yace walan tus'al ko walan tus'alu an ashabil jahim ba za a taba tambayan ka ba dangane da yan wuta kamar dai wannan aya din tana nuna mana manzo Allah kada ya damu fa inna ma alaikal balagh wa alaina hisab kai ba abin da ke kanka ya manzan Allah ka isar da sakon Allah ne kawai mu kuma hisabi ka bar mana mu za mu yi fa zakkir innama fa innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar ka gani yace ka tunatar kai mai tunatarwa ne kai ba mai musu tilas bane wa a, a, a, a can kuma Allah yake bada labari a dangane da da da da da damuwar da annabi yake yi akan basu yi imani ba yace wa ma anta bi mukrihin nasa hatta yakunu mu'minin ai kai ba za ka yi wa mutane tilas ba ba an turo ka ne kai wa mutane tilas sai sun zamanto wato a mumine ba a wata ayar ce nahnu alamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kaga duk wannan yana Allah yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a wannan aya din akwai maganganun malamai kamar haka wanda da su zamu rufe a wasu suka ce anan ana nufin wato yahudawa ne maganar akan yahudawa ne kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace a wani mutum ne mai suna Rafi ibn Huraymala Rafi ibn Huraymala yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in kunta rasulan min Allah kama taqulu kai Muhammadu in har kai manzo ne daga Allah da gaske kamar yadda kake faɗa fa qul lillah fayukallimuna hatta nasma'a kalamahu ga yawa ubangijin kai mana magana mana har ma sai mun ji magana sa dalla dalla in dai kai manzon Allah ne da gaske to shine yace wa qala alladhina la ya'lamuna law la yukallimuna Allah aw ta'tina aya kamar yadda ibnu kathir ya kawo cikin tafsirin sa wani kaulin kuma suka ce ana nufin kafiran larabawa ne su ne kawai jami'u kafiran larabawa su ne suka suka faɗi cewa laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya wasu kuma malaman suka ce a abinda ake nufi yan kirista ake magana da shi akan wannan aya din kiristoci ne suka ce wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw tatina aya nasara ne suka ce in gaskiya ne Muhammadin yake yi ya gaya wa Allah na sai mana magana ko kuma ya tura mana a a wata aya da zamu iya gaskata shi to ibnu jarir tabari a cikin tafsirin sa sai ya rinjayar da wannan magana ta karshe cewa kirista ake nufi da wannan aya din amma ibnu kasir ya mayar masa da martani a cikin tafsirin sa cewa ba haka din bane ba wasu malaman da sun rinjayar da cewa kawai anan ana nufin kafiran larabawa ne ga baki daya wasu kuma suka ce ana nufin yahudawa ne da nasara da yahudun ne da nasara ga baki daya dan an ce wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wa ata'arkum wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a da har inda Allah ke ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula da kuma faɗin Allah wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alai alaina almalaika aw nana aw nara rabbana Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira a wata ayar kuma Allah ya ce bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara suhufan munashshara da wannan daga cikin ayoyi da yawa da wasu malaman suka ce duk waɗannan ayoyin ana nufin kafiran ma makka ne ba wai ana nufin yahudu kadai ko kuma nasara kadai ba to dai wannan aya dai abin da take nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamu da wato kalubale a gurin waɗannan kafirai a gurin waɗannan mushrikai ta yanda suke zargin sa ma sai ya nuna musu Allah amma dai wannan bai hana shi ya ci gaba da da'awa ba kuma wannan baya nuna cewa idan mutum ya zo yana so ka gaya masa gaskiya sai ka gaya masa sai ya ce dole sai an masa kaza kafin wannan idan ba kai masa wannan abin ba baya nuna cewa kai akan ƙarya kake ina fata ana fahimta abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ko tuntuɓin baki Allah madaukin sarki kada ya sanya cikin kunnuwan ku ballantana ma ku yi aiki da shi Allah kuma ya yafe mana Allah samu cika da imani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu ala rasulillahi wa ba'du assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh am wannan bawan Allah yake cewa malam assalamu alaikum menene matsayin saukar alkur'ani da ake yi yayin da aka sayi fili ko gida idan mutum ya sayi fili ko gida sai ya je sa gardawa sai su masa saukar alkur'ani me matsayin wannan bid'a ne bid'a ne ba ba ba aikin salaf bane ba ku ga barin ba ku wata ka'ida ku huta yawa yawan abubuwan da kuke ji mutane suna yi in wani abu ya faru bini bini sai a ce aje a kira wasu sauke qur'ani wannan baya cikin karantawar salaf qur'ani littafi ne saukake daga Allah ana yin tawassuli da shi ayi addu'a wannan ku shakka babu amma a je a zauna jama'atan cikin jam'i a karanta shi kuma a sanya sharadin sai an yi sauka wani ma sai an sa adadi saukewa saukaza saukewa saukaza sannan a ce ana neman biyan bukata kaza wannan baya cikin karantarwar salaf amma ya halatta mutum ya je gidansa ya karanta alkur'ani daga daga bakar hannansu wannan ya halatta ba wanda zai ce da kai kanzu amma wai dan ka gina gida ka je ka tura wasu su je su sauke qur'ani da sunan an yi sauka ko a yi sauka qur'ani a ciki yin wannan da itikadin cewa wani abu ne na aikin salaf a'a ba aikin salaf bane sai dai kamar yadda na gaya muku ba laifi bane za a iya zuwa a karanta qur'ani a gida wannan ba laifi bane yanzu misalin akan samu aljanu a gida sun gal- sun- sun gallabi gida ko ana iya samun wannan to ya halatta a je a karanta qur'ani a ciki amma shi ma ba sharadi bane a ce sai an sauke sau saba'in a yi sauka sau saba'in a yi sauka sau kaza da sauransu amma karatun qur'ani ibada ne ana samun lada inda za ka je kai kai kai kaɗai wannan yayi idan ba za ka iya yi ba ka sa wani ya je maka ka ce wani ya je karanta qur'ani a gidanka don ka samu ladan alqur'ani wannan ba laifi amma a tara mutane da sunan sauka ana biyan su har da wani biki biki ana wani dafe dafe wannan a- a- a- ba ba ba ba sunna bane ba ina fatan muna fahimta a wannan yana faruwa yanzu ka kwanaki can akwai wani abu da ya faru a wasu daga cikin kasuwanni sai yan kasuwa suka zo suna yin wannan a a kamar ina jin ko a kantin kwari kowa sun ga kona maka lokacin da kwastam suka gallaba mutane sai sai aka zo wai a lokacin aka san akwai qur'ani wai sai aka zo aka ce wai kowane shago wai sai an yi saukar qur'ani sau kaza wai kowane shago wai a je da qur'ani waraka waraka a raba a yi sauka wannan shagon su yi sauka wannan shagon su yi sauka a yi addu'a Allah ya maganin kwastam kuma bayan an yi wannan akwai yanke yanke kuma za a yanka raguna za a yanka kaza za a yanka kaza a yi sadaka to kaga wannan abun bid'a ne yan uwa da yawa sun zo sun tambaye ni ce wannan bid'a ne bai kamata ka je ka zauna a wannan karatun qur'anin saukar da kai da duk ba ku san da saukan qur'anin ba sai da su kwastam suka takura muku saboda Allah kuma idan kowa ya je gida ya karanta alqur'ani izu 60 ya sauke yayi addu'a yayi tawassuli da wannan yayi laifi sai laifi ba dan me sai a zo a ce wai sai an zo shago wai araba kowa a bashi wannan izu biyu wannan izu uku shi yasa ma yanzu gardawa suka mai da abin ciwa-ciwa tunda sun ga ba a ba da sadaka ba a taimaka musu kwarai da gaske su matan nan suke samu da wani abu ya faru sai ai alhaji sai an maka sauka guda nawa za a yi alhaji an maka ɗari biyar ka ji ba malam sai ka ce raba gyaɗa ɗari biyar ba sauka qur'ani ɗari biyar a zauna a ce kawai dama haka ake takarda waraka wani ya ya gama eh ya gama wallahi tallahi su su su gardawan sun sani duk waɗannan abubuwan fa da mun yi gaba daya astaghfirullah ban dai wannan din ba dai amma dai mun yi karatun Allah nan duk mun yi duk wannan siyasakun na gardawa duk wallahi mun san su kuma duk ba abin da ba a yi hatta rubutun shan nan da ake duk ana zo a kawo idan an kawo malam ya kawo mana ya ce gashi gashi kawai sai ka- ka ga babban gardi mara kirki sai shi kai ku zuba ku ku zuba tawada cikin kwanan shan kawai ku mika duk an yi mun gani sai a dauki to damun bid'a ce rubutun sha damun bid'a ne ba addini bane idan an kawo kwano daga gida shi malam an riga an biya shi mabiya kuma ba a basu ba wataƙila sai dai a basu da cin gajala sai ka ɗauko kwanan shan sai ka ɗauko tawada kurtun tawadan sai ka tsiyaya sai ka sa al- al- al- al- al- alƙalami sai ka karkada ka karkada ka karkada masha Allah tabarakallah alhamdulillah sai ka mika ka je ka aji su je su sha bakin ruwa duk wannan cewa cewa ana yi kuma yanzu din ma ana yi akan saukan ma suna yi su sun san suna yi ai su sun san suna yi wasu ne dai suke tafi sabilillahi to Allah ya sa mu dashi wannan yake cewa malam idan mutum yayi wankan janaba ya halatta ya sallah da wannan wankan janaba da yayi da alwalar da ya zubi daidai a ciki ya halatta mana ai da mun ma malamai sun ce maimaita alwala bayan wankan janaba bid'a ne ka yi alwala ka yi wankan janaba da alwala kuma ka zo ka sake wata alwala to ta me za ka sake ai da alwala a cikin wankan janaba dama alwala shi sama malaman wasu suka ce alhadathul akbaru al-asgharu alhadathul asgharu yandariju tahta alhadathil akbar karamin hadasi yana narkewa a cikin babban hadasi yanzu wankan janaba da zaka yi kaga babban hadasi ne alwala fa da zaka yi karami ne yayin da ka zo kai wankan janaba ya haɗe da alwalan ko bai haɗe da shi ba to me bukata ka zo ka sake wata alwala sai dai in alwalar ce ta karye sai dai in alwalar ce ta karye amma zaka mutum ya shiga wankan janaba kuma sai ya zo kuma ya zauna ya sake wata sabuwar alwala ai wannan alwalar ta cikin wankan janaba ta wadatar ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim wannan kuma gashi nan ku ji ban san me za ku ce ba shi shawara ba Allah shiga su malam ni ina ba da shawara in in za ta karbu yace ni ina gani ya kamata a bude yin dalilin yin aure a wannan masallaci tsakanin samari da yan mata da kuma zawarawa masu bukatar aure da kuma a, wa- yace kuma Allah sanya wannan masallaci albarka aka yace a wani abu ne mai kyau amma ba zai yiwu ba in ma dai za a yi ni dai ba ta hanya ta ba abu ne mai kyau amma ba zai yiwu ka san me illar ai ba kowa ka sani ba yanzu wani zai zo da sunan addini ne ya sa ka yi masa hanya ya auri wata ko wata za ta zo da sunan addini dan tana zuwa karatu ta sa a haɗa ta da wani bawan Allah ta je ta azabtar da shi ko ya zo ya auri wata da sunan addini ya azabtar da ita ni din ya faru a kaina wani bawan Allah ya zo iya takawa da tsoron Allah da iya da gemu da wannan sa iya na sunna daidai gwargwado kullum ana tare shi ya zo ya takura takura shi dan Allah a masa hanya ya aure alhamdulillah aka haɗa shi da wata baiwa Allah ya aura insha Allahu malam yana aurata yana aurata wannan mutum yadda na ganshi da kawa zai iya daukan yata ta ciki na da bashi na yadda da shi ana daukan yarinya nan ana bashi insha Allahu da ya zo lokacin da ta samu juna biyu cikin ya girma ya ga ta fara zama matsala shi a gurin sa wallahi malam sai ya kara gaba ya ukari ya guje ta biya batta kuma sharin da ya sai da ya ga gidan hayan saura wata biyu kudin ya kare ya kama gaban sa ya gudu muka yi iya nema muka rasa ni kuma ni nayi gaba akan harka auren nan iyayen suka suka ce akaram kallahu fa gashi abin da ya faru kuma ya abin nan mu kuma gaskiya babu da inda zamu ajiye wannan bayan Allah kuma kai kace ka san shi dan uwa ne abin nan ahli sunna da wayi da sauran to ya ka gani malam ai abu ya zo ya zama mun matsala na rasa yadda zan yi iya wa'azi da jawabi da nuna musu kaddara na yi amma ba su yadda ba Allah ne ya kaddaro haka abin ya faru ba su gamsu suka ce ya za su ba inda za ba su da inda za su yi sai dai na ɗauki wannan yarinyar in je in ajiye ta in ci gaba da ciyar da ita in ɗauki nauyin ta har ɗan uwana ya dawo in hana shi da ita wallahi tallahi malam suka yi yaya za a yi ya za a yi na rasa yadda zan yi to da yake ni ma na zo abin na ɗan haɗa da wannan uwa muka ɗan haɗa ƙarfi muka yi to na ce to yanzu abin da ya sai dai mu haɗa ƙarfi kai ka taimaka ka bada gurin da za ta zauna don ni ba da inda zan ajiye ta sai mu ɗauki nauyin ciyar da ita mu gani kuma zuwa lokacin da zai zo wallahi haka aka yi alhamdulillah ma dan uwan mai karamci ma rike ta ma ni da taba zuwa ce in bashi naira biyar ma ya dauki nauyin ce komai wahalar cikin nan har ta zo haihuwa aka kai ta asibiti ta haihu ya ciyar da ita abinci yayi wa aka yi suna ya nemo ragon suna ya mai da sauransu sai bayan ta haihu sai mutumin ya zo na ce to bari in ga maka kana jin labarin sa kar ma ka zo gidana in je ku kawai a gurin yan sanda ko a kotu ka kai shi su daure shi iya daure duk ustazancinsa kuma da addininsa yawa mu haɗu a can tukuna Allah nake ga maka yana zuwa ko ya aka yi aka yi aka yi aka je gurin yan uwansa suka ce Allah ya ba san inda aka yi ba suka ce su suka ce a bashi auren ai ba suka ce ba yazo aka je aka kama shi da kyar Allah ya sa muka ta nawa ne ma muka ta kama ni a hannun sama bai ku dubu shida ba muka yi Allah isa kawai muka rabu da shi kuma haka ya rabu da ita to kaga shine matsalar ka tsayawa mutum akan aure fi sabilillah al'amara ne sun lalace amma Allah abu ne mai kyau amma ina mika wannan bukata ta haka ga kwamitin masallaci da malam in kun ga za ku yi bismillah ku iya budewa Allah Allah ba sa amma dai ni dai an hora ni ba nan sake ba ayo wai gaskiya ne a amma ni ban ce kowa haka yake ba wannan ba Allah shi aka ramka Allah idan an yi mutuwa din nan ana zaman makoki ana dan dafa abinci ana rabawa ana shan waye ana yin waye da sauransu da Allah wannan ya halatta a bid'a ne yau da duk tambayoyin akan bid'a ake yi bid'a ne zaman makoki shine bid'a da ta gagari ahlus sunna su kore ta kaga da dausu yan bid'a sun gane to da in sun zo wa'azi sai su bude muku ta ana su ce kuma kuna cewa bid'a bid'a amma gashi nan kun kasa bari zaman makoki da ake idan an yi mutuwa bid'a ne idan an yi mutuwa an je makabarta a dawo a zo a kafa rumfuna a zo a shimfida tabarmai mutum ya zo ya zauna wasu kuma sun samu gidan cin abinci nan za a kawo na rana nan za a kawo na dare baya hana su hira baya hana su karɓi waya baya baya hana su yi abubuwan da za su yi wasu ma hira da tafawa yawa hirar siyasa da waya duk ba abin da ba a yi business akwai wanda aka zo aka yi wata mutuwa zaune bawan Allah muka je muna zaune muna je ya buga waya ana ana ta ana ta kulle kullen business ko kunya ma bai ji ya tashi ma ya bar gurin yayi karan mutumin ba ga mutumin nan matarsa ce ta mutu yana tsugune yana ta hawaye amma wani yana ta kulle business ɗinsa na miliyan kaza miliyan kaza me amfanin zaman a zo a ta cinye abincin magada yaya ake yin taziya ana mutuwa a makabarta kowa ya yi wa wanda aka bannan taziya idan ya dawo ya tafi kasuwarsa a je a same shi a kasuwa a mai taziya yana shagonsa sai dai idan wuri ne kamar babba kuma ba yanda zai yi to wannan zai iya zama a gida watakila baki za su zo masa taziya daga wani wuri ina fata ana fahimta to ta da wannan ta dalilin wannan larurar ya iya zama amma shi ma kada ya bude kofa wasu su zo su yi ta zama wannan shine abin da ya same mu a rasuwar malam Jafar Allah ya masa rahama babu maganar zaman makoki amma saboda akwai baki da suke zuwa daga wasu kasashe da kuma Najeriya bai kamata duk mu tashi mu watse kowa ya tafi gidansa ba idan an zo kuma sai sun bi mu gidaje sun je gidan malamai kowa sun mai taziya shi yasa wasu da ake ganin yana da muhimmanci su zauna aka ce su zauna dan su karɓi ta'aziyar baki da za su zo daga wani guri wannan shine saboda akwai yan uwa da suke challenge cewa ya aka aka zo aka shimfa tabarma aka yi hakoran mutane mun yi ta yi duk wannan Allah ya riga ya sani da haka daurewa za ka yi idan an yi mutuwa ana dawowa ka cije ka daure kawai ka tafi kasuwa ai shine wani bawan Allah ana yi masa mutuwa ɗansa ne kowa ya ɗansa ya rasu ana dawowa daga makabarta ya ce to jama'a assalamu alaikum Allah ya saka muku da alkhairi Allah ba ku lada dukan ku gaba ɗaya na yafe muku kowa ya tafi neman abincinsa ni ma zan tafi neman abinci na duk wanda zai mun taziya mu haɗu a kasuwa Allah ya masa albarka kaga shikenan amma yanzu abin an mai da shi abin nan ana yin mutuwa sai sai ga an toshe hanya an kawo canopy an kakkafa rumfuna da wane ne da sauransu in gidan masu kuɗi ne five alive katon katon ake fito da shi almajirai su haɗu wallahi akwai gaisuwar mutuwar da naje har da maroka a gurin da maroka saboda mala'u masu manya-manyan motoci suna zuwa taziyar da haka da ka zo an kana da haske da babbar riga sai ana cewa Allah ya ji kanka Allah ya kiyaye kuma in ta ku ta zo Allah sa ku gama lafiya ka ji fadan Allah mana a gurin makoki haka wannan bai da kyau bai da kyau da haka dai bai halatta ba zaman makoki bai halatta ba zaman makoki amma ku kokari ai kokari a daina Allah Allah ubangiji ya bamu ikon daurewa alhamdulillah wasu yan uwa suna ragewa da din ana yin kwana bakwai amma yanzu ga wasu rage kwana uku za su yi to kaga an dan rage da wasu ana yin kwana uku wani zaka kawai iya ranar da aka yin zai dan zauna dan saboda yan uwa wani abun bayan da zaka kai ahlus sunna ne amma kana da yan uwa in baka zauna ba babanka ya zo ya zauna kai ka ce ba za ka zauna ba to tsohonka ya zo ya zauna kai ka isa ka ce za ka tafi kana tafiya sai ce zai tsine ma